ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mallama da cikin sarki godiya da ya kawo wannan lokaci kawai garin asabar 21 ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1442 wanda kuma shi ya zo daidai da goma ga watan oktoba 2020 miladi don ci gaba da darasi a wannan masallaci mai albarka na angon albarkawa a duk lokacin da aka ga haka ta faru to akwai uzuri da ya sa malamin bai samu halartar majalisi ba sai kan ba da umarni maimakon a ce ba ya komi ba sai a gabatar da wani abu a madadin rashin zuwan da bai yi ba don haka yau ɗan malam wani uzuri ya daɗe shi bai ba shi damar zuwa ba muna fata Allah madaukakin sarki ya samu dace kafin mu shiga darasin sai sai akwai abu guda daya da nake son kara wato faɗakar da yan uwan yan uwan musulmi shine dangane da abin da ya shafi huduban da imam ya gabatar jiya ga wanda ya halarci masallacin juma'a na cikin gari kenan dan ba mamaki ya zama to duka masallatayya na juma a jiya da yi mai zaman duk sun gabatar da hudubobinsu ne a ƙarƙashin abin da ya faru a wannan gari na mai albarka garin zaria ko su kalmomi da shi malam ya faɗe su nike kan sake tunatar da musu a cikin hudubansa ya ambaci cewa akwai abubuwa kamar guda biyu wato akwai zabe da ake yi na sarki wannan zaɓe da ake yi na sarki to za ka tarar da mutane sun karkasu wane na son wane wane na son wane wane na son wane to sai ma ne gabatar da cewa dan ka faɗi misali ga wanda kake so ba kai laifi ba kar idan an sami kishiyanta wannan shi wane yake so wannan shi kuma ga wanda yake ganin shi ne ya fi dacewa da tunanin shi da ra'ayin shi ka daga ganin wane ya yi laifi kai ba kai laifi ba shi ma bai laifi ba to yanzu an wuce wannan matakin yanzu mataki na gaba shi ne allah madaukakin sarki ya fitar an fitar da mene sarki to yanzu shi kenan da wanda yake son shi da wanda ba shi yake so ba yanzu ya zama wajibi a zo a yi ma wannan sarki mu baya ka ije wanda kake so a gefe soyayyanka da shi tana nan wanzajiya amma tun daga wanda Allah madaukakin sarki ya zabo to shikenan dukkan wani mutumin da yake wato mutumin zazzaune to yana zama wajibi ya zo yin wannan sarki mu baya sannan kuma a nuna mishi kauna ta gaskiya a nuna mishi soyayya ta gaskiya sannan kuma a ci gaba da masa addu'o'i na alkhairi wannan addu'o'i ya zama an zaharin ghairi ba wai addan da kila sai ka je gaban shi Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza a'a in ka je gaban shi ka iya kadaita addu'a amma dai addu'a an zaharin ghairi yana da kyau ya zama to mu wato a tsarkake zuciya mu nuna mishi soyayya ta gaskiya an zaharin ghairi masa addu'a domin wannan sarauta ba ta wasu mutane bane ke bantattu duk wani mutumin zazzan wannan sarauta ta shafe shi ba shafa ta in misali a cin ya kauce kai ma za ka je ka ce to kai ma kana neman sarki ba shi nake nufi ba shafa ta bangaren tasirin ita sarauta ta tasirin wannan sarautar da muke gani ya shafi duk wani mutumin zasu da haka ina ƙara tunatar da saunan ya koyan uwa mu bi wannan bawan Allah da addu'a kamar yadda ma ne tunatar da mu ji a cikin hudubansa sannan kuma mu nuna mushi soyayya da kauna ta gaskiya ita ma muna fata Allah madaukakin sarki ya tsaya shirko Allah madaukakin sarki ya zama ya sanya shi ya zama mabudi na dukkan alkhairi ya sanya shi kuma ya zama makulli na dukkan sharri Allah madaukakin sarki ya taimake shi da makusanta na kwarai wanda za su nuna mishi gaskiya kuma su taimake shi wajen aikata gaskiya wanda za su taimake shi wajen nuna mishi barna kuma su taimake shi wajen hana shi aikata barna din Allah madaukakin sarki isa mu dace a wannan littafi da malam ke karanta mana ashru qawaidin fi tazkiyatin nafsi ba shi za mu karanta ba da dama kamar yadda kuka sani in dai har malam din bai zo ba to ba darasin da yake yi ne mukan karanta ba gaskiya mukan dan diba wani abu ne mu karanta abin da ya sawaka yana karanta mana tafi wajen tsarki na zuciya menene wasu matakai da mu bi ko ka'idoji kamar yadda malai ya kawo guda goma nan wanda idan mutum ya bi su ya fahimce su yi aiki da su to ana sa ran insha Allah zuciyarsa za ta zama tsarkaka Allah madaukakin sarki ta tsarkake zukata mu a cikin wannan littafi din dai na daga cikin abin da mana ya kawo ka'ida na bakwai shine abin da ya shafi tunan mutuwa tunan mutuwa to a ƙarƙashin wannan tunan mutuwa din kun ga imamu kaman ya san abin da misali za mu tattauna akan shi kenan sai karanto mana suratul munafiquna wanda kun ga a wannan sura Allah madaukakin sarki ya ambaci abubuwan da ya kamata mutum ya kula da su ya gabatar a rayuwarsa kafin mutuwan ta zo domin in ta zo ba a jinkirta ma bawa daidai da mene sakan daya ba a jinkirtawa kamar yadda ba za a gaggauto maka ba lokacin na yi za ka wuce sawa'un kana da lafiya ko baka da lafiya ka dade a raye ko rayuwar takaitacciya ne abinda aka ɗiba maka ɗin nan idan ya zo to shikenan rayuwa za ta kare Allah madaukakin sarki kai mana kyakkyawan karshe a kowane tafi da topic din littafin shine wal tanzu nafsun ma qaddamat li ghadi wato rai ta diba ta ga menene ta gabatar dan gobenta wato dan lahira insha Allah za mu sami wani gaba mu karanta wannan littafi duk dai abu ne da yake ya shafi tasbitin nafs yau ne domin tuna mutuwa wani abu ne da yake in kana yawan tuna shi to zai taimake ka wajen saita maka lahiranka zai taimake ka wajen takatsantsan kuma a cikin rayuwa ta duniya kai tsaye mana yace bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون الله مدوكتين سركي كيشيوا يا قوة عندك إيمان وجزء ورن الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد سنريت كلا تديبا فهنغا تغني تغبا تدنبو به واتقوا الله الله مروك تنسلكي شيك قارب واتوك جزورا الله إن الله خبير بما تعملون للي ألا ميجككين سنين دنغني لأبندك في أي كتاوة ولا تكونوا كالذين نسوا الله تركو كسنشي واتو kaman wanda suka bar bin dokoki na Allah barin umarnin Allah madaukakin sarki fa ansahum anfusahum sai Allah madaukakin sarki ya mantar da su kawunan su ulaika humul fasiquna irin waɗannan mutane su ne fasikai Allah madaukakin sarki ya tsare mu sai malam ya ci gaba da cewa akhi fillah ya kai dan uwana hal khalawta bi nafsika yawman fa hafattaha amma badara minha min al aqwal wal a'mal wal af'al قبل أن يأتي عليك يوم تتمنى أن لو وقفت مع نفسك تحاسبها yake cewa kai dan uwa shin kakan keɓe da kanka wato kakan keɓe da ranka wata rana fa hasabtaha ka riga mata hisabi dangane da abin da take yi amma badar min haƙƙi na minan aqwal wal af'al dangane da abin da nan take aikatawa na zancin cika da kuma ayyuka kakan keɓe ka riga tambayan kanka shin yau tun fitowar rana har zuwa fadawanta wasu irin zantuttuka ne na gabatar shin irin wa'annan zantuttuka zantuttuka ne wanda Allah madaukakin sarki yake so kuma ya da irin su zantuttuka ne wanda za su janyo min alheri a rayuwa ta lahira ko ko aka san haka haka nan ayyuka da ka aikata a yininka gaba daya shin ayyuka ne wanda suke sun dace da shari'a ayyuka ne wanda za su kusantar da ni zuwa ga Allah madaukakin sarki ayyuka ne wanda za su zama sanadiyyan samun rahama Allah madaukakin sarki gare ni ko ko aka san haka ne sai malam yake cewa wa tamassaka aw wa tamassaka bi dinamiha ta kokarin wato riga mata ragama kana jallin zamin ranka kana kokarin wato kiyaye ta dangane da abin da zai kai ka zuwa ga halaka yace malam ya ci gaba da cewa wa tahajjazaha an ghayha wa zulmiha kuma ka riga kokarin wato dade ta dangane da zaluntan kanta Usman ya ce wa hal hawalta yawman an ta'udda sayyi'atika kama ta'udda hasanatika shin ka riga kokarin ka riga kididdige munayen ayyukanka kamar yadda kake kididdige kyawawan ayyukanka domin sau biya za ka tarar da rai ta karu da ƙoƙarin tuna ayyukanta na alkhairi amma ba ta tuna munanan ayyukanta daidai lokacin za ka gare ta karu da haƙoran kallon munanan ayyukan wani ba ta kallon kyawawan ayyukan wani domin ita ma ta gyara a'a sai dai kallon idan ka tashi kallon wani sai ka riga kallon munanan ayyukansa amma kai kuma a karan kanka sai ka riga kallon kyawun ayyuka kana kokarin mai ne tsarkake kanka kana kokarin wato nisanta da ita daga mene munanan ayyuka shin to kanka kokari ka riga kididdige munanan ayyukanka yau na yi ƙarya so kaza na yi giba so kaza ban je masallaci akan lokaci ba yau ban karanta alkur'ani ba yau ban yi azkar na safiya ko na marece ba kakan zauna kai wannan ka riga kididdige munanan ayyuka sai malam sai ci gaba da cewa wa kaifa sata'arudu ala Allah wa anta muhammilun bil asfal wal awzaq shin kakan zauna ka riga kididdige ka riga tunanin yadda Allah wato za a ji juro kai gaban Allah madaukakin sarki alhali kana dauke da ainihin wato nauyin ayyukanka da ainihin wato laifukanka wa kaifa tasbiru ala hadhihi alhal kana tunanin shin ya za ka kasance a wannan yanayi in ka samu kanka gaba gaba ga Allah madaukakin sarki alhali kana dauke da ainihin wato munanan ayyuka da laifuffuka kana wannan tunanin wani ce wa tarihuka mahfufun bil makarih wal akhtar alhari hanyanka wadda za ta isar da kai zuwa ga lahira an gewe ta da abubuwa marasu kyau da kuma mene hadari kana tuna wannan sai malam yace wa fi kulli yawmin nushayyu ghadiyan wa ra'ihan ila Allah alhali kullum kullum zaka tarar da muna raka gawa muna raka mutumin da ya bar duniya yana zai koma ga Allah madaukakin sarki a kullum ya ku yan uwa in kun lura da kwanakin nan abin gwanin ban tsoro ku diba dai rasuwan da muka yi muke ji a kwanan nan na ban tsoro ya fayan uwa ku lura da rasuwan malam Mustafa Allah ya gafarta mishi ku lura da rasuwansa rasuwansa abu ne mai wa'azi a ranan ya yi sallah ya ba mutane darasi ya ba su sallan isha shi musu ne ne sallan isha kai a jiya ma nake jin wani labari ya je shago ya yi sayayya da daddare na kayan shayi suka haɗu da wani bawan Allah ya bijiro mishi da wani uzuri nasa ya ce ya haƙuri sai sun haɗu Allah kai mu gobe shi a lokacin dubbiyoci min awa uku ya rasu ba bai sani ba wa matiri na sun ya ayi arba'in ta mutu bai san cewa awa uku ya rage mishi abu a rayuwar nan ta duniya ba suka yi wannan maganan da wancan bawan Allah jijiyan nan wani malami daga cikin malamanmu yake faɗan wannan a darasi mai faruwa ta faru muna ji muna kallo masoyinmu ne muna san shi yana son mu mutum ne mutabassi mai murmushi yana da wahala ka haɗu da malam Mustapha akan hanya kaga fuska wadda take mene mara kyau tare da shi mutum ne mai fara'a mutum ne wadda in kun haɗu da shi zai gaya maka kalman da zai cusa maka farin ciki malam Mustapha amma yau mun waye gari babu shi shi ma bai san zai rasu ba bai san zai rasu ba a wannan dare to kun ga a kullum za ku tarar da muna raka mene ainihin wato matattu zuwa ga ainihin wato madakata ta biyu masauki na biyu shekaran jiyajiyan nan akwai wani dattija a unguwarmu an yi hira da shi da safe shi da ɗanshi babban ɗanshi sun zauna a dakali sun yi hira hira sosai inda suka saba ya ce ya ji daga nan nashi zuwa saman shi yana ɗan jin wani iri haka dai sai ya ce bari shiga watsa ruwa shi kenan shigan kenan lafiyan shi lau suka rabu kawai ya ce yana dai ɗan jin wani abu daga nan nashi zuwa sama sai ya ce bari shiga ya ɗan watsa ruwa ya shiga bayi shiga bayan da ya sai fito da shi aka yi iya fitowa da kanshi ba shi kenan fa ya rasu ya kuma ya rasu ya koma ga Allah idan ka riga bibiyan irin wa'annan rasuwan yanzu za ka riga lissafin su ga sana za ka tarar da a kullum muna raka mutumin da ya bar garin ya bar wato gidan duniya yana mai komawa ga Allah madaukakin sarki wa qad faraqa al ahbab daidai lokacin da ya bar mene masoya wa qala'a al asbab wa wajaha al hisab ya kuma fuskanci mene hisabi ga Allah madaukakin sarki dangane da ayyukan da ya gabatar a nan duniya malai ce a walaysa fi zalika ibaratan liman i'tabar shin wannan bai zama abin izina abin lura gani lura ba gani hankalta wannan bai isa abin lura ba kai yanzu kana jin cewa akwai wani sauran rayuwa da ta rage maka ne kana da wani tabbas ne cewa kana da sauran rayuwa haka da shi ya kai dan shekara 20 ya kai dan shekara talatin kana jin ciwon mene ai yanzu misali kai kana jin ciwon matashi ne akwai sauran rayuwa kana da wannan tabbacin a wajen Allah madaukakin sarki ba da shi ballantana ga mutumin kuma da ya kai shekara arba'in ya labarin dan shekara kuma hamsin ballantana kuma an ji fuska kana jin akwai wani abu da ya rage maka a rayuwa ne yanzu dan shekara arba'in yana tsammanin zai sake mai kyauta arba'in nan a duniya kai dan shekara talatin kana da tabbacin Allah zai baka ya sake maimaita maka wasu talatin dan a rayuwa baka da shi dan haka ma ne yake cewa wannan wato ashe bi sai zama abin izina ga mai ainihin wato lura ba wa zikra liman zaka ya zama mene wato wa'azi ga mai mene ga wanda yake mene wa'azza malin ci alqabru kabari alqabru kabari ما أفضع يعني قرباته mai ya kai kabari wato firgici da kuma damuwa mai ya kai kabari firgici da damuwa ya koyan uwa wa ma ashaddu mishnahu me ya kai kabari wato tsanani na ainihin wato jarabawa me ya kai kabari ya koyan uwa قال يتي فهل نظرت إليه نظرة يعني نظرة معتبر شن كاكا لقبري هذه كاكا لقبري كلنا لورا دوازي muna zuwa kullum muna zuwa kai mamata kabarinsu shin mukan je mu kalli kabarin mu kalli yadda tsarin kabari yake kallo na wa'azi da lura da ɗaukan izina muka yi wannan abinda zai baka tsoro ya fi wa inda za ku gane wato wannan tirketin nasin da ake magana muna nesa da shi sai dai mu roki Allah madaukakin sarki ya taimake mu wajen tsarkake zuciyarmu shine yanzu zaka tarar da an je rufe mamaci a makabarta abin zai baka mamaki zai baka tsoro yadda aka mai da makabarta wajen hira ana rufe mutum ne ba kun ɗauko gawa ne ya rabu da duniya ba ya bar garin ya bar gidan duniya an ɗauke shi a ta an je an cire shi daga wannan makaran an ɗauke shi an sa shi a gidan ƙasa wadda sai da aka auna tsawonsa da faɗinsa sannan aka haƙa ƙabarin gwargwadon tsawonsa da faɗinsa aka ɗauke shi aka sa shi a ciki amma daidai lokacin za ka tarar da muna dararrafu muna hira a makabarta ne himma ne zai ce don Allah ‘yan kuwa a saurara, a saurara, saboda an kance wannan jimanin mutum daga zukatanmu. An kance shi ya kuyan wa, kudi ba da karatu bai yawaita ba, amma idan an yi mutuwa an ku sai an gane an yi mutuwa. Idan an je riba mamaci a kabari ba za ka rage surutun mutane ba. saboda kowa yana ji mamar rasuwa sawa'un babba ne ko karami amma yanzu zaka tarar da abin ya canza akwai mai littafi da ya kawo alamu na gane cewa wato na gane kaswatul qalb kinkashewan zuciya shine ya malamin ya kawo ce idan kana son ka gane zuciyanka ta kinkashe shine yayin da ka je makabarta idan ka ga zuciyarka ko ka ji zuciyarka ba ta rawa ba ta sanyi ba to alama ne da ya kamata ka sama kanka question mark cewa lalle kana da mene ke kashin zuciya ta haka ya kuyan uwan mu gwada kanmu da Allah a makabarta idan mun je makabarta mu gani ya nake ji daga nan za ka gane wane ne kai za ka gane label da matsayin zuciyarka wani yake cewa wa aminta lahu fi hayatika qabla an tadkhulahu shin ka kalli kabari kallo na izna sannan kuma kai aiki a rayuwanka kafin ka shiga wannan kabari din ana ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah kira da amincin Allah sun tabbata a gare shi yace ma ra'aytu manzaran qattu illa wal qabru afdha'u bihi wannan hadisi sahihu ibn majah ibn majah ya tada wannan hadisi ya inganta wannan hadisi manzo Allah jira da nincin Allah sun tabbata a gare shi yace ban taba ganin wani abu ba a rayuwata da dai face mene kabari ya fi shi firgita wato ban taba ganin wani abu da ya firgitar da ni ba sama da kabari ya fi yan uwa mu ƙara kallon al'amarin nan na kabari masoyinka fa shi ne fa zai miƙo itace masoyinka wanda yake yana son ka bayan an ɗauke ka an sa ka a wannan gida na ƙasa ƙasa ne zalla ya ku uwa min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wannan shine masauki na biyu gidan ƙasa za a ɗauke ka daga kai sai wannan farin kyallan sai kuma aikinka za a ɗauke ka a sansa a ciki suwa za su ɗauke ka ‘ya'yanka ne da ‘yan uwanka da masoya da aminanka su za su ɗauke ka sansa a cikin wannan gida kamar yadda na ce gwargwadon tsawonka da faɗanka haka gidan yake masoyinka shi zai riga ko itace ana jerawa masoyinka shi zai ɗauki ciyawa a rufe wannan itacen da shi sannan masoyinka su ne za su kwaɓa ƙasa a ɗibo a daga billikewa masoyinka shi ne zai daga waje kaza ba ku tushe shi ba a tushe shi da kyau sannan an gama rufe ta da wannan kwaɓaɓɓen ƙasa sannan a ɗibo kuma busasshe sai a bi wancan kwaɓaɓɓen da shi a rufe ta ya kai dan uwa ka tuna da ɗakinka mai windo da ƙofa a lokacin zafi idan aka waye gari babu wuta ya kai dan uwa ka tuna da ya kake jin yanayin zafi akwai windo fa akwai ƙofa iska na shigowa ana dan samun haske ya kake jin zafi wancan gidan babu ƙofa babu windo babu ta inda iska zai shiga da haka in mintoci kaɗan yanayin mutum zai canza yanayin mutum zai canza ya kuyan uwa a wannan lokaci kana shiga kabarin ya kai dan uwa za a da maka da ranka za a tada kai ai maka tambayi dangane da abubuwan da wayancin tambayi guda uku kamar da hadisi ya tabbatar kamata mu zauna ne wato zurfin tunani dangane da abin da shafi rayuwar kabari ya koya al'umma malai yake cewa mene a a a yake cewa manzo Allah tira da amincin Allah sun tabbata a gare shi yake cewa babu wani abu da na kalle shi mafi kirgici sama da ainihin wato kabari قال أبو عبيدة الخوار عند قبره وأن أبو عبيدة إن ya faɗi wani magana a wajen wani kabri yayin da suka je shi rufa kai wani mamaci yace hatta mata tushayyu ghadiyan aw ra'ihan ila rabbih taj'alahu fi fi lahdi wa tuhassi alayhi at-turab ama wallahi latakunannahu an qarib aw latakunannahu ay an qarib wato yace yaushe tun yaushe kuke ainihin wato raka mai barin duniya yana komawa ga Allah kuke ɗaukansa kuna tashi a cikin kabarinsa kuke ɗiban ƙasa kuna ainihin wato zuba masa sai yake cewa wallahi kuma yadda kuka ɗauki wannan kuka tashi a kabarin nan kuma haka nan kusa za a ɗauke fasa ku a wannan kabarin ya kamata idan mutum ya je idan ka ji kabari ka daga tuna kai ma yanda kuka tafa wannan gaba kuna musu sallah kai ma wata rana haka za a sallace ka haka za a ɗauke ka a cikin annashi a ɗauke ka a sa ka a cikin kabari kullu nafsin za'iqatul maut babu wata rai face sai ka ɗanɗana mutuwa ka tuna mafificin halitta mafi soyuwan halitta ga Allah madaukakin sarki ya mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun أفإن مت فهم الخالدون أفهم الخالدون tutunda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya rasu ya mutu ya koma ga Allah kai kaga akwai wani wanda Allah madaukakin sarki zai bari a bayan kafan nan shine mafi soyuwan halitta mafi darajar halitta wajen Allah Allah ya dauki ransa akwai wani kuma wanda zai rage ne ba wani da zai rage duk kowa sai ya mutu kowa sai ya dandana mutuwan nan yaushe ne babu wanda ya sani babu wanda ya sani wani ilimi ne da Allah shi bin makan shi sani wannan shine abin da mene Ubaidullah al-Khawas yake cewa dan haka mutum ya zama ya riga tunawa ya riga halattu abda abin ka riga tuna kanka ana ce al-qabr ya lahu min manzili yace kabari ya ya ya wannan wato masauki yake ma au'abahu li ulil albab wato me yake kabari wa'azi ga ma'abutan hankali wa ya lahu min hafratin ma azdarha li ahli tawaf wato yake cewa ya wannan ainihin wato rani yake kuma me yake firgita ainihin wato ma'abuta daidai me yake firgita su sama da kabari babu abin da ya kai ma'abuci hankali da sana'amin da ya kamace sama da kabari wani ce fa hal hasabta nafsaka ayyuhal miskin shin ya kai miskini shin ka yi makanka hisabi kana makanka hisabi qabla an tadkhulahu kafin ka shiga wannan rana kana ba kanka hisabi ya kai dan uwa sannan yace wa zin amaluka bi mizan shar wala yace ka riga wato auna ayyukanka da mizani na mene na shari'a قال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجي cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasab duk mun san wannan hadisi ya koyan wa wannan asari na Umar bin Khattab duk mun san shi ku yi makan ku hisabi ku riga ku riga makan ku hisabi ku riga makan ku wato lissafin ayyukan ku qabla an tuhasabu kafin a kididdige muku aikin ku kafin a yi muku hisabin ayyukan ku wa zinu ma qabla an tuzanu ku riga auna ayyukan kafin a auna muku su fa inna ahwana alaykum fil hisabi gadan an tuhasabu anfusakum al-yawm yace domin shi yafi mene yafi muku sauki wajen hisabi a gobe kiyama idan kun riga mene yi makan ku hisabi a nan gidan duniya wato duk wanda ya zama yana makan shi hisabi a nan gidan duniya to da yaddan Allah zai kuma samu saukin hisabi a lahira ya Allah ka sauƙaƙa mana hisabi a lahira ya Allah duk wanda ya zama yana makan shi hisabi yana auna ayyukansa a nan gidan duniya to wannan shi zai fi samun sauƙi fita da gidan lahira ya ce wata zayyano lil'arbin akbar yau ma'idin tu'araduna la taqsa minkum khafiya fahasid nafsak fahasid nafsaka akhil muslim qabla an tuhasab wala yace wato ku daga azanta wannan rana wadda take mene mafi girman rana ko adanta ta da aiki malin ce yau ma'izin tu'aradun ranar da za a bijiro ku a tattara ku gaban Allah madaukakin sarki la taqsa minkum khafiya yace fa hasib nafsa kai makan ka hisabi akhi muslim ya kai dan uwa musulmi qabla an tuhasab ka ba maka hisabi qala ash-shaykh as-sa'idi rahimahullah babban malamin nan nasir as-sa'idi yace fi tafsir hadhihi al-aya tafsir fassaran wannan aya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun yace wa hadhihi al-aya min akhir ma nazala min al-Qur'an wannan aya tana daga cikin karshen ayan da suka soka da al-Qur'ani mai girma wa ju'ilat khatimatan li hadhihi al-ahkam kuma an sanya wannan aya ta zama ita ce karshen aya wadda take nau'in na hukunce hukunce na hukunce-hukunce wal awamir da umarni wal nawayi da kuma mene hane-hane bi anna fiha al wa'du ala al khair yace domin a cikin wannan aya akwai alkawari na mene mutumin da ya aikata aiki na alkhairi to zai ga alkhairi wal wa'idu ala fi'l sharri sannan akwai alkawari na narkon azaba ga mutumin da ya aikata sharri yace wa anna man alima annahu raji'un ila Allah فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفي وألا يبلى وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة أوجب له الرغبة والرهبة ودون حلول العلم في ذلك في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك ما نيكي تشيوا duk mutumin da ya san cewan zai koma ga Allah sannan za a yi masa za a takanka masa dangane da abin da ya aikata komin kankancansa komin girman wannan abu kabir kenan da abin da mutum ne a ɓoye da abin da mutum ne a fili sannan kuma ya san cewa Allah ba zai zalunce shi ba gwargwadon mene ko da gwargwadon mene wato misali zarratin ne a wajaba lahu ar-raghbatu war-rahaba to ya wajaba ya zama mutum mutum ya zama mai tsoro da kuma kwadayi ka zama mai kwadayin rahaman Allah ka zama mai tsoron azaban Allah kwaɗayin rahaman Allah ta hanyar aikata abin Allah madaukakin sarki ya umarce ka ka zama mai tsoro kar ka shiga fushin Allah kar ka samu azaban Allah ta hanyar nisanta tsoron wato abin da zai kai zuwa ga fushin Allah madaukakin sarki ana yace wato wa dun hulul ilmi fi dalika fil qalbi la sabila ila dalik idan aka samu zuciya ba ta da ilimin haka nan to babu yadda za a mutum ya sami hanyar da zai kai ga aikata abin da Allah madaukakin sarki ke so ko barin abin da Allah madaukakin sarki ya tsorata yace fallazi yuhasab nafsahu fi dunyahu mutumin da yake makansa hisabi a nan gidan duniya wa yaj'alu al-akhirah nisba ainihi kuma yake sanya lahira a idansa yana tuna lahira yana kallon abin da zai faru a lahira na hisabi na faza'il akbar na wuce siratsi na bin ayyukanka dikin dikin da tuna cewa a lahira ka gida biyu ne ko dai aljanna ne ko wuta mutum yana tuna wayannan abubuwan malai ke ta wa ya'malu lima ba'da al-maut mutum yana aiki dan tattalin abin da zai faru bayan mutuwa shi kaga ya ku yan uwa duk aikin da za ka yi ka riƙa yi shi ne don lahira kar ka yadda ka riƙa yin aiki don duniya kar ka riƙa yin aikin lahira don duniya duk abin da za ka aikata ka riƙa halarto da lahira ka riƙa tunanin kana wannan aikin ne don ka samu sakamakon aikin a wajen Allah a lahira kuma shi ne daga lokacin da ka mutu domin duk wanda ya mutu shi kenan kamata ke ya mutu duk mutumin da ya mutu shi ke ni kiyamarsa ta tsaye domin daga nan daga nan kake gane wane ne kai daga nan kake sanin matsayinka tun daga mutuwan mala'ikan da zai zo da kiranka daga nan za ka gane wane ne kai so don haka ya zamanto mutum ya riga yin aiki dan bayan mutuwa sauka yi hasabu hisabin yasira ya ce duk mutumin da ya zama yana makansa hisabi a nan gidan duniya yana aiki yana sanya lahira gaba ga idansa yana aiki don neman sakamakon bayan mutuwa to ma ne yake cewa fa sofa yi hasabu hisabin yasira bi idinillahi jalla wa ala to da sannu za a yi masa hisabi mai sauki da dan Allah mai girma da ɗaukaka Allah ka yassare mana hisabin ya Allah عن الحسن البصري لك حسن البصري رحمه الله أنه قال أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين يحاسبون أنفسهم في الدنيا mafi saukin mutanen shi wato mafi saukin wanda za a mishi hisabi a lahira shine mutanen da suke makansu hisabi a nan gidan duniya su ne wanda suka fi kowa za su fi kowa samun samun saukin hisabi a lahira fa yaqifu inda humumihim wa amalihim wanda suke tsayawa yanda za su yi aiki idan sun tashin aiki sukan tsaya ta kalli aikin shin yaya aikin yake sannan suna tsayawa idan sun aikata aiki suna makansu hisabi yace fa in kana alladhi hammu bihi lahum madaw idan ya zama to abin da suka himmatu za su aikata shi za su samu sakamako mai kyau to su kan mene shudi ne wajen wannan aikin idan za su yi aikin ne sukan kokari su aikata shi idan suna cikin aikin ne suka ga wannan aikin insha Allah zai haifar da mai kyau to su kan tabbata akan ci gaba da wannan aikin wa in kana alaihim amsak idan kuma suka ga wannan aiki idan sun aikata shi zai halakar da su ne ba zai haifar da ɗaya mai wato haifar da ɗaya mai kyau ba to shi kenan sai su kame su bar wannan aiki da wa inna ma yaqulu al-amru yawm al-qiyamati 'ala alladhina jazafu al-umura fi ad-dunya fa akhadhuha min ghairi muhasaba yace wato wa inna ma yaqulu al-amru yawm al-qiyamah al-amri kan zama mai nauyi ne 'ala alladhina jazafu al-umur ga mutanen da suke ɗauka aiki a nan gidan duniya suka rike shi ba tare da muhasaba ba tare da sun makansa hisabi ba mutum bi aunawa ya kalli shin wannan aikin idan ne shin zan samu sakamako mai kyau a lahira ko ko zai kai ni ga halaka sukan auka ma aiki ne kawai to irin wa'annan abin kan zama musu matsala a lahira Allah ta tsare mu yace fa wajadu Allah qad ahsa alaihim mataqil zar sai kaga sun samu Allah madaukakin sarki ya kididdige ainihin wato aikin su ya kididdige ne ne bai barin daidai wato da misala darasi ثم قال ثم قرأ في كرنت أن آية ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ذكر ابن أبي أبي الدنيا في محاسبة النفس ابن أبي الدنيا يا أم بتادن غني دا أبن شافي wato shi ambaci wannan magana dangane da abin da ya shafi yin makai hisabi sai malam ce afi akhi min subatil ghafla ya kai dan uwa ka farka daga bacci na gafala wa qulil amal da kuma dogon buri fa innal amra jalal yace domin al'amarin yana fara girma wa'tadir biman rahal ka lura ka zan wato zan wata abin izina ga wanda suka tafi suka shude wata sarban libasa taqwa ka sanya tufa tufa na tsoron Allah wa kun ala wajen kuma ka zama mutum mai tsoro yace fa innal mota qad faddaha ad-dunya wa lam yatruk lidhi lubbin faraha yace domin ainihin wato mutuwa ta wato bude gidan duniya ta tozatar da duniya ta nuna duniya ba wani abu bane wa lam yatruk lidhi lubbin farahan kun mutuwan nan bata bar mutumin da yake ma'abocin hankali ya zama mai farin ciki da wannan gidan duniyan ba mutumin da yake yana da hankali yana da wahala ga ya saki jiki da wannan duniya sai kawo wani baiti yake cewa ya ghafila an baj'atil qaburi ya kai wanda kake gafalalle dangane da kwanciyar kabari wa ya lahiyan an manazilil asburi ya kai wanda kake wato a me wanda yake gafalalle daga tuna masauki na azaba Allah ka tsare mu tazakkar bi baitil wahda yace ka tuna da gida wanda yake mene na kadaici wa darul bala wa darul bala wal wahsha sannan ka tuna da ainihin wato gida na jarabawa da kuma mene wahsha in an ce wahsha ko yan uwa shine wato kadaita wanda yake kai nisa da masoya da ‘yan uwa da abokan arziki da duk wani abin da zai iya ɗauki maka mene kewa shi ne washa da kuma dai abin da yake tattare da tsoro shi ne washa ya ce ka tuna da wannan lokacin tuna da wannan gidan wani ya ce nazara bin abi mutu'in yawman ila darihi fa ajabu wata rana ibn mutu'in wata rana ya kalli gidan shi sai gidan shi sai ya bashi wato ya sha'awa kyawun gidan sai birge shi fa baka a ya kamata ya ce dariya ne ko kawai sai ya fashe da kuka sun maƙawal sai ya ce wallahi laulal maut lakuntu bika masurura ya ce wallahi inda ba don mutuwa ba da zan kasance wannan gida zan zama mai farin ciki da gina shi da zan zama mai farin ciki da kyawun gida walaula ma tasiru aw ma nasiru ilayhi min dhiqil qubur laqarrat bid-dunya a'yunina inda ba dan abin da zamu koma gare shi na ainihin wato kuncin kabari ba wato da idanuwa sun yi farin ciki da wannan gidan duniya wato da mutum ya zama mai farin ciki ko da yaushe summa baka sannan sai ƙara fasha da kuka buka'an shadidan kuka ne tsanani hattar tafa'a sautu sai har sai da saushi sautin sai ya daga wato ana jin kukan da yake ya tuna mene rayuwar kabari ga gida ya kalli gida gida ya kai gida ya ji a wato abubuwa na alatu da kwalliya an sa mishi pop an sa fanka na zamani eh an yi ma gidan screening ta waje kuma an kawata shi an sa su AC an shimfiɗa tayar na alfarma wannan ina misalta da irin zamanin mu ne yanzu kenan an gane amma wannan abin da ya kalli wannan kawan da aka yi ma gidan da kyawun gidan yin kunye dariya kawai sai bai irin kalmomi cewa inda ba don ainihin mene inda ba don mutuwa ba da na kasance mai farin ciki da wannan gida inda ba don wato makoma ba wadda take mai kunci wato da idanuwa ko kuma da mutum ya yi farin ciki da gidan duniyan nan ya ce wa kataba umar bin abdulaziz umar bin abdulaziz ya ruta ila ba'd mada'in sha zuwa ga wasu bangare na mene garuruwan sha mada'in jam'u mudun kenan au madina yace amma ba'du فكم للتراب في جسد في جسد ابن آدم من مأكل وكم للدود فيه من طريق مختلف yace nawa nawa ne ake samu ainihin wato kabari ko kuma ƙasa na cin jikin ɗan adam nawa nawa ne ake samu tsuntsa tana kicce ta jikin ɗan adam wa inni uhaddirukum wa nafsi yace to ni ina tsoratar da ku da kaina ayyuhan nasu ya ku mutane al'ardu ala Allah ku tuna cewa mene ran da za a tattara ku gaban Allah madaukakin sarki yace fa kam min ghafilin ala hathu ash-shahawat an idadi dari maqamihi yace nawa nawa ne ake samun gafaralle sha'awai sha'awayensa sha'awai sha'awai suka ainihin wato a a wato suka a a a suka wato shagaltar da shi ya bar tattalin gida wadda take mene tabbatacce gidan zamansa kabari kenan fa huwa fi shughulin shaghilin an at-tahayyul li bayt al-wahshati wad-dud sai ya zama mene ya shagala daga barin tattalin gidan wahsha wato gida na kadaita da kuma gida na ainihin wato mene tsusa afiq ayyuhal miskin malam yace ka farka ya kai miskini ya kai dan wa miskini qabla an tanzila dara kafin ka sauka wani masauki wailur rahilina ilaiha bi ghairi salihat malam yake cewa wato kaico kaicen wanda suke tafiya wannan gida ba tare da mene aiki na kwarai ba kaicen wanda suke tafiya wannan gida na kabari ba tare da tattalin aiki na kwarai ba da haka ya koyan uwa mu kula dangane da abin da ya shafi wannan gida na kabari kuma mu riga mu kawo nan mu ainihin wato hisabi tun kafin a yi mana mene hisabi da dai malam ya ta kawo abubuwa nan ya ta kawo zantuttuka na malamai a ƙarshe abin da zan cike mana da shi ke cewa qala nasr bin muhammad as-samarqandi nasr bin muhammad as-samarqandi ke cewa man arada an yanju min azabil qabr ya ku yan uwa duk mutumin da yake so ya tsira daga azabar kabari fa alaihi an yulazima arba'ata ashiya to ya lizinci abubuwa guda hudu duk mutumin da yake so ya kubuta daga azaban kabari to ya lizinci wayannan abubuwan guda hudu wa yajtanibu arba'ata ashiya kuma ya nisanci abubuwa guda hudu yace amman arba'atu allati yulazimuha yace abubuwa guda hudun da mutum zai lizince su yace muhafa muhafazatu ala salawat shine kulawa da sallah kiyaye sallah ya kuyan huwa kun ji abun farko kulawa da sallah ka zama mai wasa da sallah ne sakaci da sallah ne wargi da sallah da Allah madaukakin sarki ya wajabta maka kuma zai yi hada da mene na filoli da haka na ɗaya daga cin abin da yake kara mutum daga azaban kabri ya koyan shi ne kulawa da sallah a kan lokacinta kun ji abu na farko abu ne biye ce wa sadaka yin sadaka ka zama mai sadaka ya kai uwa kaka zama kankamo kaka zama karka kaka zama zumbuli kakan marowata ka riga sadaka kar ka riga jin kuma kana da kaɗan kai bari sai ka samu mai yawa wannan shi ke nan ka samu mai yawa ma yana da wahala kai idan mutumin da yake da kaɗan zai iya ɗauka ya bayar yana jin sai ya sami wanda zai cika hannu sannan ya ɗauko ya bayar to wannan ka ji tsoron shi yana da wahala in ya sami mai yawan sadaka da haka idan kana da kaɗan ɗauka kai sadaka idan mai yawan sun zo Allah zai baka dama ka kana sadaka da haka yin sadaka ya fi uwa na daga cikin abin da yake kare mutum daga azaban kabari abu na uku wa qira'atul qur'an karanta alqur'ani ai mun jina daga cikin abin da yake tsarkake zuciya ko shin karatun da malam yi mana karanta alqur'ani haddace shi tadabburinsa da aiki da shi to ka zan mai karanta alqur'ani in kana son Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga azaban kabari ka daga karanta alqur'ani kuma ka karanta shi ka zama mai karanta shi mai yawa kai dan uwa ka ka zama mai karanta alqur'ani kadan ka zama mai karanta shi da yawa yawa da daren ka karanta shi da yinin ka karanta shi ku diyo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a duk dare manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai surutu da ke karanta su a dare kafin ya kwanta bacci kafin ya kwanta bacci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta suratul sajda yana karanta suratul mulk yana karanta suratul isra'i yana karanta atul kursi yana karanta ikhlas falaqi da nasi kafin ya kwanta bacci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan wani wuridi ne kafin ya kwanta bacci to sannan kuma manzon Allah yakan tashi da dare kun sannan ba a magana dan har ummu na Aisha ta ce mene manzala ya kake tsayuwa kana ibada har kafafunka suna nene kumbura suna tsagewa saboda sallar dare tsayuwan dare sallah ku diba yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ke yin sallar dare alqur'ani ke karantawa to ka zan mai yawan karanta alqur'ani a rayuwarka ya kai dan uwa ya zama kana da wildi da kake yi a duk rana kar ka yadda rana ta fito ta fada baka buɗe alqur'ani ka karanta ba ko baka karanta shi da ka ba kar ka yadda ya kai dan uwa ya zama wani tsari daga cikin tsarin rayuwarka karanta alqur'ani yana ɗaya daga cikin abin da za ka tarar da yanzu muna saka da shi karanta alkur'ani kar mu yadda mu zan masu karanta alkur'ani idan wani abu ya faru kadai wani bai tuna alkur'ani sai an mutu a gidansu eh suna bari da ko qur'ani ya karanta wani bai karanta alkur'ani sai ramadana gani karantawa wani bai karanta alkur'ani sai ya ji an ce yau za a interview a office za mu sha ko ba za mu sha ba bari mu karanta alkur'ani mu roƙi Allah eh ka yi aiki na kwarai amma kuma kare zama ka keɓance kan alkur'ani kawai sai da wata matsala ta taso kar ne zaman to za ka karanta alkur'ani saboda kana roƙon Allah ya sa ka ci jarabawan NYSC ai wayek kai sorry ba NYSC ba wayek ko neko ko NAPTEP ko mene NBIS ko IJND ko jarabawan mene jam duk ga sunan kare zaman to sanadiyan karanta alkur'anin ka saboda wannan ne ya kai dan uwa ka zanne yawan karanta alkur'ani a rayuwarka rayuwarka za ta canza abu na nawa kenan abu na uku abu na hudu malam yace wa kasratu tasbih kasratu tasbih yawaitawa ka yau ka zama mai yawaita tasbih a rayuwarka ya kai dan uwa kana zaune ne kana tafiya ne ka zama mai yawan tasbihi akwai wanda suke mene suna da lokuta kimantattu akwai wanda kuma ba su lokacin su kawai mutlaq ne adadin su mutlaq ne sakakke ne akwai wanda kuma adadin su mene muqayyad idan ka dauki misali kamar muqayyad na bayan sallan misali bayan sallan farali akwai wanda ake yin shi so goma goma subhanallahi so goma alhamdulillah so goma allahu allahu akbar so goma akwai wanda ana yin shi mene 25 ko ba haka ba akwai wanda ake yi 30 30 subhanallah 30 alhamdulillah 30 Allahu akbar 30 akwai wanda zaka yi subhanallah 30 alhamdulillah 30 Allahu akbar 34 wancan 33 uku kai na ƙarshen 34 kaga wannan muqayyad ne ba za ka yi shi ƙasa da haka ba ba za ka yi adadin sama da haka ba amma akwai wanda yake kawai mutlaq ne a duk lokacin da ka so za ka yi ga sunan kalimatani khatifatani ala lisani ko habibatani إلى الرحمن هو ثقيلتان على الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ga wannan wanda yake mene idan ka faɗe shi kana dasa wato dabino ne na gidan aljanna subhanallahi alazim wa bihamdihi ga su yancin mene albaqiyatu salihat subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar aw tara wala hawla wala quwwata illa billah kaga duk wayannan zikiri ne da suke ne mutlaq ba a kaide maka ba da wani lokaci ba a kaide maka ba da wani mene adadi kai kawai iyayenka da haka akwai kasratu tasbih kasra at-tasbih to yana abun guda hudu malai yake cewa idan mutum ya kiyaye sai da jince su abinda ake so lizinta lizinta ka lizince su ya zama kana yin su ko da yaushe to sannan malai ce fa in hadhihi al-ashya tudi'u al-qabra wayannan abubuwa suna haska kabar ya Allah ka haska kabar guran mu sai ya ce wata wasu'uhu kuma tana yalo ta kabari suna haska kabari suna yalo ta kabarin bawan Allah ya ce wa ammal arba'atu allati yajtanibuha ya ce ga abubuwa kuma guda hudu da mutum zai mutum mutum zai nisance su na farko ma ne ce falkari ƙarya kaka zama mai yin ƙarya kai dan uwa ko mun kankantan ƙaryar nan kaka yadda ka riga yin ƙarya kare da kirda dan magana yanzu ka faɗe shi ƙaryan nan ta hanyar furtawa ne ko ta hanyar rubutawa ne yawa musamman wannan jarabawan na yanzu misali wani kawai zai ji labari ne bai da tabbacin labarin kawai shi ma zai na zai rubuta ya watsa ana yin ƙarya ta rubutu ko ba haka ba kamar yadda ake yin ƙarya da harshe to ka nisanci ƙarya in za ka rubuta ko za ka faɗa ka girdadi ne za ka faɗa na farko kenan abu na biyu kiyana ha'inci karka ka zama mutum mai ha'inci kun ga karatun da malam yake mana Allah ya saka mishi alkhairi yau din nan wanda zamu je karfe tar mu saurara a masallacin juma'a na daga cikin yana shine kin tarbiyyan yaya yana daga cikin yana ha'intan Allah madaukakin sarki da sauran abubuwa na ha'inci da haka wannan karatu ya koyan yana da muhimmanci lalle duk wanda ya samu dama ya koyan wa ina ƙara tunatar da mu mu kokari mu riga halartar wancan karatu da malam ke mana a tafsir fi tarbiyatul aulad din lalle ina ƙara karfafa mu kokari mu halarce shi satin da ya gabata aka fara shi wannan satin ma za a yi in ya samu satin mai zama za a ci lalle ka je za ka amfana sosai Allah madaukakin sarki ya samu dace an ji abu na biyu alkhiyana ko wannanima da annanimanci annanimanci mun san ai ma'anan annanimanci ko annanimanci shine ka zan mutum mai hada mutane fada hammazin masha'in binanin kenan ka zama mutum mai hada mutane fada yawwa ka je ka dauki maganan wane ka kai ma wani dan ka raba tsakaninsu ka raba zumuncinsu ka raba al'alaƙin da ke tsakaninsu na kwarai wannan shine annabimanci wal bawul da kuma mene rashin yin zargi da mutum yayi bawul in kun tuna da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zuwa wajen kusa da su kaburbura malai manzo Allah sallallahu alaihi wa ana musu mene innahuma la yu'aziban wa ma yu'aziban fi kabirin yace wannan kaburban yanzu ana ana nan ana azabtar da su kuma ba wani abu ne yasa ake mene ba wani abu ne babba ba a igan idan mutane yasa ake azabtar da su amma ya azuba ne fi kabiri kun ga sai yace mene ɗayan su yana tafiya da mene annabi mace kun ga gashi nan annabi ma kenan kun ji ko yana tafiya da mene annabi mace nabi shi kuma mene la yastur min al-bawl la yastur min al-bawl malamai suke fassara cewa la yasmi min al-bawl din in tashi bawl in tashi bitsarin kawai ka saki al'auran sa ne ba baya wato keɓe kanshi wajen da kowa bai gani shi wani fassarar goma ne in yi tsarkin bai tabbatar da ko kuma ya tsiri zai in yi je yin tsarkin zai zama to inda yake tudu ne fitsarin na damu shi jikin shi sannan ya gama fitsarin bai tsayawa fitsarin ya gama fitar tsaftsaf sannan ya tsarki la ya sir min al-bawl to kaga wayannan abubuwa suna sababar da azaban kabari da kuncin kabari da duhun kabari dan haka ya wayan ya koyan uwa na tsallake shi abubuwan saboda lokaci ya kure dan in karanta mana wannan mu kokari mu kula da su a Allah madaukakin sarki sa mu dace abinda muka karanta muka fassara daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladansa abinda na karanta na ko na fassara shi bisa kusuri Allah ya gafarta mini a yi hakuri mun tsawaita sosai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh